لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuis nefa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau laraba sha ɗaya ga watan jumadal ula hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha uku ga watan novemba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato talhis na siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallafar babban malami al'allamatul muhaddis al-sheikh muhammad nasiruddin al'albani muna roƙon ubangiji ta'ala da ya sanya albarka ga wannan aiki da malam ya yi ya kai haske makwancinsa ya sa masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta muna roƙon ubangiji ta'ala ya sa karatun da muke zamo hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba a darasin da muka tsaya shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi ina ga haka ne ko a satin da ya gabata yau in Allah maɗaukakin sarki ya amince za mu ɗora darasi na takwas insha Allahu ta'ala kuma mun tsaya ne a ƙarshen shafi na na ashirin da shida akwai mai ashirin da hudu ya ce kuna? da hudu ko? da uku? ok ashirin da shida yauwa a sabon bugun kuma shafi na goma sha shida daidai kuma muna nan a gabata biyar ne daga cikin gabobin da malam ya kasa a littafin ainihin headline ɗin da ya kawo akan alƙira'a karatu mun kuma kai ƙarshen malam da yake magana wajen tunasar da liman a cikin sallah ɗaga liman da muke cewa ko alfathu alal imam ina ga anan muka tsaya yayin da mala ya ce mana an shar'anta wa gamamu ya nufaci tunasar ko ɗaga liman a yayin da karatu ya sarƙaƙe wa liman yayin da karatu ya sarƙaƙe masa ya cake guri guda to an shar'anta wa mamu ya ɗaga shi a wannan lokacin ina ga anan muka tsaya za mu tashi a gaba ta shida daga cikin manya-manyan gabobin da malam ya shi ne arruku'u arruku'u shi ne yin ruku'i ba an gama karatu a tsaye ba ina ga an gama da tsayuwa ai an kai fatiha ya mana bayani daki-daki sannan an karanta sura ko wani abu da ya sawwaka na alkur'ani to tafiya ruku'i kuma shi ne gaba ta shida mala ya ce fa'iza faragha minal ƙira'ati sakata idan ya gama karatu yakan yi shiru fa'iza faragha minal ƙira'ati sakata idan ya gama karatu yakan yi shiru saktatan latifatan shiru kaɗan ɗan ƙaramin shiru ko gajeren shiru kenan ba shiru da dai ɗau dogon lokaci ba بمقدار ما يتراد إليه نفسه gwargwadon yadda numfashinsa zai dawo zuwa gare shi muna tare zai shiru saktatan latifa shiru wanda yake dan kadan shiru kadan bi miqdari gwargwadon ma yataraddu ilaihi nafasuhu gwargwadon yadda numfashinsa zai dawo gare shi kaga nafa bi fathil fa numfashi kana dauke fatahar kamar da shi dauri sai zama me nafsuhu ko kaga ya zama ransa in kace bi miqdari ma yataraddu ilaihi nafsuhu kai mu ce da ya mutu kenan gwargwadon yanzu yadda ransa zai dawo masa nafsuhu amma nafasuhu nafasuhu shine numfashinsa Allah ya sa muna tare ya muka fahimci wannan gabar ita ce namba ta nawa 66 69 haka ne ba da shida ba addu'a nake fa Allah ya sa bayan gama littafin kowa zai iya ɗauka ya ba wani na kusa da shi ko aboki ko kawa ya ce barin yi tasmiri jimin haddan littafin ya faro tun daga namba 1 zuwa namba ta ƙarshe ɗin yana zuwa namba ta 66 ya ce fa'iza faragha min alƙira'ati sakata saktatan latifatan bi miƙodari ma ya taraddu ilaihi na fasuhu ko ya kawo ta har zuwa gurin da kai ana jimar Allah ya sa haka za ta kasance kuma zai yiwu in an sa kai don an yi hand-out ba musan guda nawa aka yi ba ƙarya ne? an out nawa aka ci da yawa yanzu nan mun fahimci gwargwadon shirin me ya jawo wannan ɗan shirin da zai yi lokacin da mutum yake magana ainihin fashinsa yana shiga yana fita haka ne yana karatu ka ɗauko fatiha ka kai ka ɗauko sura idan ka ga kana kai aya numfashi ne yake aiki to da ya gama karatun sai ya ɗanyi shiru gwargwadon yadda mai numfashinsa zai dawo ya zama an sami nutsuwa kenan an sami nutsuwa magana gudu ko motsi ayyakan sa numfashin mutum ya zama yana hauhawa da ya ɗanyi shirufa sai ya samu nutsuwa sai numfashinsa ya dawo to zai ɗanyi shiru gwargwadai da numfashin nasa zai dawo Allah ya sa muna tare mala ya ce idan ya yi hakan fomma ya rufa'u ya daihi sannan sai ya ɗaga hannayensa nan ba ta nawa saba'in fumma ya rufa'u ya daihi sannan ya ɗaga hannayensa alal wujuhil mutaqaddima a bisa fuskokin da suka gabata alal wujuhil mutaqaddima bi kasri dal haka yake dalilin kisra ne mutaqaddima fuskokin da suka gabata in ka ce alal wujuhil mutaqaddama da fataha a bisa fuskokin da aka gabatar amma duk sabon da yana wanda aka gabatar wanda suka gabata a ina fi takbiratul ihram a cikin kabbarar harama bi mana a wajen yin kabbarar harama akwai wasu fuskoki da suka gabata ne a wajen kabbarar harama da ake daga hannu akwai ina ga akwai fuskoki da ya kawo sun kai 200 ko na'am amma dai akwai ya guda nawa ne kamata yana an an haddato nambobin kana jin nan ka san yayi rifarin ɗinka ta namba ta nawa ce a can ni gashi ina hararo nambar kamar sai da na miƙe tsaye na gwada yana gaya mana kabbarori guda kabbarar harama akwai siga uku da ake yin ta ko dai yin ta tare da me daga hannun haka ne ko kuma me sai ka yi kabbarar sai kuma ka ɗaga hannun ko kuma sai ka ɗaga hannun sai ka yi mai wannan shi ne fuskokin da suka gabata Allah ya samu na tare to ya ce fumma ya rufa'u ya daihi sannan kuma sai ya ɗaga hannayensa guda biyu mukalla su ne waɗannan guda biyu sai ya ɗaga su ya ɗaga alal wujuhil mutaqaddima a bisa fuskokin da suka gabata kuma a fuskar da ta gabata yana daga su ne saman kayi ko kamar haka yaya ai akwai fuska kuma guda biyu ko ko dai ya daga su daura da kafadarsa kaga ita ma fuska ce da ta gabata ko kuma daura da kunnuwansa kaga fuskokin da suka gabata wajen dagawan zai daga daura da kafadarsa ko kuma daura da kunnansa sannan kuma ko dai tare da yin kabbarar wancan fuskokin haka ne to a wannan lokacin zai daga su a bisa fuskokin da suka gabata a kabbarar harama idan ya daga din ko dai daura da kafadar ko kuma ina daura da kunnuwan wayu kabbiru kuma yayi kabbara idan ya daga hannun ihu dai na salatin annabi sai ya yi mai wayo kabbiru shi ne gaba ta saba'in da ɗaya kuma ya yi kabbara wannan yin kabbaran kuma wa huwa wajibun malam ya ce wajibi ce yin kabbaran wajibi ce muna tare kuwa malam ya ce gaba ta saba'in da biyu fomma ya ruka'u sannan sai ya yi ruku'u thumma yaruka'u sai yayi ruku'u bi qadri ma tastaqirru mafasiluhu gurgudan yadda gabobinsa za su natsu za su yi me za su natsu muna tare kuwa gabobinsa thumma yaruka'u sanan sai yayi ruku'u idan ya ruku'un bi ƙadiri gwargwadon ma ta staƙin roma fasiluhu yadda gaɓoɓinsa da su nutsu su tabbata kowace ta zama a yadda take a yadda take bi mai ƙodariyarsa nan ba na saba'in da biyu to wannan bugun ya ce bi ƙadiri bi mai ƙodari dusa ko ɗaya ne gwargwadon duk fasarar ɗaya ne yadda gaɓoɓinsa za su tabbata su samu nutsuwa wa ya huzu kullu udwin ma'khadahu kowace gaba kuma ta kama wurinta wa ya huzu kullu udwin kowace gaba ta kama ma'khadahu wurinta bi ma'ana ta dawo inda take Allah ya sa muna tare yace wa hadha ruknun wannan kuma rukuni ne a cikin sallah ya mana bayanin rukuni ya mana bayanin rukuni wannan ina mai abun yake nusarwa ne ina dai muna tafiya da sallar mu a jere na'am muna tafiya da sallar mu an gama karatun fatiha an yi sura haka ne an yi sura za a yi ya gama karatun sura misali صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن كيف فاتحة هكذا والفجر وليال عشر والشفع والوتر مدوك آية أكزي ba ya kai sura ba yana kaiwa washafi wal watr Allahu akbar haka zai yi me yasa ba zai yi haka ba saboda mala ya ce mana fa idza faragha min al qira'ati shine dalilin da yasa ina idar da sura ba zan tafi ba muna tare kuwa قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر me yasa saboda sakata saktatan latifa zai bayan na kai walam yakul lahu kufuwan ahad zai shiru shiru wani iri dan kadan bi mai kodari maza ma ya taraddu ilaihi nafasu gwargwada yadda numfashinsa zai dawo gare shi kaga walam yakul lahu kufuwan ahad ja ne duk yadda ka dau aya ai hawa numfashin ka yake haka ne qul huwallahu ahad allahu samad wanda da ga yana karatu ma ai har ta bada gane jikinsa alamu yana karatu to ya kai karshe sai ya tsaya shirin da gwargwadon da numfashinsa zai dawo zuwa gare shi kaga kenan kuskure ne na faki ba yawa kuskure ce ba musulunci ba ce ba musulunci ba ce kaga kenan na faki ba yawa sai ladan nan maganar wasu shashashu ne amma ainihin yadda abin yake ba yawa ba lada ne eh ba wannan a musulunci ba wannan a sallah wannan ko mun gano musamman lokacin azumi aka fi wannan kawai za a gudu mutum ya bar unguwarsu fa har abin hawa ake hawa kawai a je a yi kyaf kyaf kyaf kyaf kyaf kyaf kyaf a rufe ta a dawo Allah ya sa mu gyara faka faka kaga faka faka ma ai ba yaran mu bane na biyu thumma yarfa'u yadayhi 'ala al-wujuhi al-mutaqaddima fi takbirati al-ihram ba ya idada wannan din ba yayi shirun ba sannan sai ya daga hannayensa gashi misali 'ala al-wujuhi al-mutaqaddima ko dai ya dago shi haka daura da ina kafada ko daura da ina kunni Allahu akbar ya ya daga shine yace namba ta 70 da nawa wa yukabbiru 71 sannan kuma kuma yayi kabbara kuma ya yi yin kabbaran wahuwa wajibu kaga sunna ce mai ƙarfi a mazhabar malikiya mala ya ce mana wajibi ne ko sannan sai ya kabbara muna tare ya yi kabbaran ya daga hannayen ko daura da kunne ko daura da kafada sannan kuma ya yi ya yi kabbara ya ce to summa ya ruka'u sannan sai ya yi ruku ya yi me bi qadri ko bi miqdari ma tastaqirru mafasiluhu gwargwada yadda gaɓoɓinsa za su daidaita Allah ya samu na tare ko ina ya tafi ruku'i e ya tafi ruku'i muna tare ya tafi ruku'i gaɓoɓinsa za su daidaita ko ina ko da gaba ta zama tana nan a cibcib yadda take bi qadri ma tastaqirru mafasiluhu sai yace wa ya'khudhu kullu 'udwin ma'khadahu kowace gaba kuma ta kama gurinta bi ma'ana ta dawo yadda take wa hadha rukun yace wannan kuma rukuni ne shi ma a cikin sallah kaga sallan ba ta yiwa sai da hakan kenan sai yace kayfiyatur ruku'i yadda ruku'in yake yadda ake yin ruku'u shine kayfiya yanayin yadda ake ruku'u namba ta 73 mala yace wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi kuma ya sanya hannayensa akan gwiwowinsa gwiwa ya sanya hannayensa na mikinan na hannu ala rukubataihi akan gwiwowinsa gwiwarsa ta ina ta hannun kenan inda ya gwiwar hannu ne kaga haka sai ya sanya asa haka kenan a ina akan kafarsa wayo makinuhuma min rukubatai kuma ya tabbatar da su daga gwiwowin nasa ya tabbatar da su akan me gwiwowin nasa wa yufarriju baina asabi'ihi kuma ya bubbuda ko ya wawware tsakanin ɗan yatsunsa asabi' da sadin ko ɗan yatsu wa yufarriju baina asabi'ihi kuma ya wawware ya bubbuda tsakanin ‘yan yatsun nasa, a kan ina kenan su, a kan ina dai warware su ya bude su, akan gwiwar tasa kamar yaya kamar haka kenan idan na haka yayi bai yi ba me yasa damke su ne me aka ce yi bubbude su haka ne bubbude su Allah ya datar da mu a bubbude su danke su bai zo ba Allah ya sa muna tare bayan ya haka yace ka annahu qabidun ala rukbatayhi kamar da yana mai damke gwiwoyin nasa ne yana mai me muna tare idan haka nayi ana bugan hannunka a cikin sauki ma dai wuce haka ne ana samun misa da wurin hannunka dai ai yana faruwa ma daga mutum hannunsa ya wannan amma ka annahu qabidun ala rukubatayhi kamar dai ya damke su ne in bude su yayi ya damke to ba wani abu da garaje da zai sa a samu wannan gocewa kai shari'a fa dadi ne da ita sai ya ce mi wa hadha kulluhu wajib wannan ma dukkanin sa menene wajibi ne Allah ya datar da mu ya ba mu ikon aikatawa wa hadha kulluhu wajibu wannan ma gaba ɗayan sa wajibi ne dan Allah muna tare gaba ta 73 ta fito sai gaba ta 74 wa ya muddu zahrahu kuma ya miƙe bayansa ya miƙe bayansa wa yubsituhu yasa ko ko wa yabsituhu wa ya muddu zahrahu wa yabsituhu ya miƙe bayansa kuma ya shimfiɗa shi ya basutuhu ya shimfiɗa shi yubsituhu ya shimfida shi yadda ka ganshi nan duk ba'anar daya ce amma basata yabsutu ya shimfida shi wa yabsutuhu yayi me ya shimfida bayan Allah sa muna tare ta'un eh gyara shi kawai wa yamuddu dhahrahu wayabsutuhu ko wayubsituhu amma wannan fatahar babu ita ko dai wayabsutuhu ko kace wayubsituhu eh na'am hatta law subba alaihi alma'u yace har da za a zuba ruwa a kansa akan ina bayan nasa lastaqarra da ya tabbata ina mana ya tabbata ya kwarare da gudu da ya tabbata a bayan me zai jawo ya tabbata saboda wani gurin yayi sama wani gurin yayi tudu ana samu wani yayi tudu wani ya kasa me zai biyo baya zubewa yace wa huwa wajibun wannan ma wajibi ne Allah ya samu na tare wa yamuddu dhahrahu a duba mun ina kuka tabbatar yayi dade kaga ya ci gaba da yin yadda kuka ci baya ya miƙar da bayansa ok ba zai kalli ba a kalla yatsu muna tare ya damke hannun da su to bayansa kuma idan na ɗago kai haka yaya ba miƙe bayanai ba ya ce ya miƙe a miƙe shi haka haka ba ba bai miƙu ba amma ai a miƙe yake a'a ya miƙar da bayansa seti hatta lau sabba alaihi ma da za a zuba ruwa akan bayan lastaqarra da ya tabbata yanzu idan nayi haka bayan ya tabbata ya miƙe ko da saura ya zauna Allah ya sa kullum haka da cigaba da Allah ya sa kowa ma ya koma haka kenan idan kana da aboki wallahi ku koma ku yi dan da da lokaci ya muku kowa yayi a tabbatar masa yayi daidai sai mu ci gaba da yin daidai haka ne kaga ba lokaci ni da yanzu kun tabbatar min insha Allah wurin ci gaba da yin haka in kana da aboki sai ka je ka kwatanta yi ya tabbatar ma shi ma he yayi ka tabbatar masa in ma kuna so practical din ya cika cikakken practical eh ku je kusa da inda ruwa yake ya ya dan debo a kwano a gwada dorawa yayi ka dora masa ya tabbatar in ka tabbatar bai fadi ba to ka tabbatar yayi daidai idan kuma ya zube to da saura kenan kai ma sai ka yi sai ki yi da mijinki ku yi a gida ya tabbatar ki tabbatar ruwan bai zube ba ya to kin yi dade shi ma bai zube ba an yi dade na'am eh aboki da aboki kawa da kawa miji da mata ba ya su yi ba su wannan suka yi inda Allah ya jarrabe su ba ya musu taimako suka yi ma mai dai biyo baya ladan wasa sallah aka yi amma da sunan me zai zama kamar game aka yaran ma da su gani a gidan su ga kamar yau ga mama da baba suna wasa ko gaba ta nawa 75 ya ce wala ya fido ra'sahu kuma kar ya sunkuyar da kansa kamar da muka yi a sunkuyar da aka ga ana yawan yi fa mutum ya sunkuyar da kancan ƙasa a'a wala ya fido ra'sahu kar ya sunkuyar da kansa wala ya rufa'uhu kuma kada ya ɗaga shi can baya ake magana nan fa kai kenan idan ka miƙar kan naka yana ina shi ma yana saiti yana santa idan ka sunkuyar da shi kayi kuskure idan kuma ka ɗaga kan kayi mai kuskure Allah ya raba mu da yin kuskure ya ce walakin sai dai ya ja'aluhu zai sanya shi ne ya ja'aluhu zai sanya mai kan nasa musawiyan li musawiyan li yana daidai da bayan nasa yadda bayan yake miƙe shi ma kan ya zama yana an miƙar da shi yayi daidai da kan in ya sunkuyar kuskure in ya daga kuskure Allah ya azurta mu da kiyaye wannan gaba gaba ta 75 wala yakhfidu ra'sahu wala yarfa'uhu ba zai ko kar ya sunkuyar da kansa kuma kar ya ɗaga shi sannan kuma ya sanya shi daidai da bayansa gaba ta saba'in da nawa shida wa yuba'idu mirfaqaihi kuma ya nesanta hannayensa damatsunsa ya nesanta ina damatsunsa an jabbaihi gabarin kwiɓinsa guda biyu gabarin kwibbansa ko geffansa guda biyu wa yuba'idu mirfaqaihi ina ga su ina ne gefen nan ne to idan ya zo ya nesanta su mukalla ai wannan fa sai ta hana ko a cire ta na wa yuba'idu muna tare hannayen idan na yi haka ai ana muna gani ana yi Allahu akbar a ya nesanta su daga ina gefansa ɗinnan guda biyu wa yuba'idu mirfaqaihi an jabbaihi yanzu idan nayi haka ai nayi ruku'un kuma ya fito haka ne na miƙar da bayan na miƙar da kan amma nan fa hannaye na nayi me na matse su kuma yace a matse su me yace wa yuba'idu mirfaqaihi kaga zai bude su ko dai ta hanyar buɗa hannun haka ko kuma ta hanyar hakan ya miƙar da su zai zama sun yi wannan ɗin Allah ya sa muna tare idan muna tare da jama'a in na yi haka mai zai biyo na gefe nan haka ne amma idan ni kaɗai ne fa ba komai idan kuma muna tare da jama'a a hakan za ka miƙar kuma me yanzu sun haɗu haka ne to wayu ba'idu jambaihi mirfaqaihi an jambaihi Allah ya datar da mu na namba ta nawa 77 wa yaqulu fi ruku'ihi kuma ya fada a cikin ruku'insa wa yaqulu fi ruku'ihi kuma ya fada ko kuma zai ce a cikin ruku'insa mai zai fada mai zai ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim zai faɗi subhana rabbiyal azim a cikin ruku'insa thalatha marratin sau nawa sau uku au akthara ko fiye da uku kenan ba laifi bane da mutum ya fiye da uku haka ne amma dai gejin na nawa thalatha marrat sau uku ko fiye da uku Allah ya sa muna tare ai ruku'i ya samu wannan fa irin na manzon Allah din kenan sallallahu alaihi wasallam shine in kai wannan din taken littafin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga kabbara har zuwa sallama kamar kana ganinta kaga ya kwatanto mana ga yadda ruku'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai matsala game da ruku'in akwai matsala zuwa nan gurin jayi gaba ta gaba sai ce taswiyatur taswiyatul arkani taswiyatul arkan daidaita gabobi ko rukunai daidaita me rukunai daidaita rukunan gaba ta 78 malam yace wa minas sunnati kuma yana daga cikin sunna sunnarwa sallallahu alaihi wasallam an yusawwiya bainal arkani ya daidaita tsakanin rukunan an yusawwiya bainal arkan ya daidaita tsakanin rukunan fituli a wajen tsawo fituli a wajen yana daga cikin sunna me yake daga cikin sunnan ne daidaita tsakanin rukunan a wajen mai tsawo fayaj'alu ruku'ahu sai ya sanya ruku'insa shi mai sallah kenan ko ya sanya ruku'insa wa qiyamahu da kuma tsayuwarsa ba'da ruku'i bayan ruku'i wa sujudahu ya kuma sanya sujudarsa wa jilsatahu da kuma zamansa baina sajidataini tsakanin sujada guda biyu baina maza as-sajdatain tsakanin sujada guda nawa guda biyu Allah ya sa muna tare na farko malam yace sunna ne ya daidaita tsakanin rukunan na kamar me yace fa yaj'alu ruku'ahu ya sanya ruku'in misali ba ga shi ruku'u ba na'am idan sakan uku yayi ko minti uku yayi a ruku'in sai ce wa baina maza na gaban wa qiyamahu ba ya dago ba ba'da ruku'i da ya dago bayan ruku'in shi ma in son samu ne ya daidaita gwargwadon yadda yayi sakan uku ko minti uku nan a ruku'i to a tsayuwar ma yayi me yayi sakan uku ko minti uku sai ce da kuma me wasujudahu da kuma sujada sa ba an tafi sujada ba ita ma idan yayi sujada yayi gwargwadon yawwa saka uku ko minti uku sai ce wa jilsatahu da kuma zamansa ba ya dago daga sujada ba wa jilsatahu baina sajdatayn da kuma zaman da zai tsakanin sujada biyun kafin ya koma shi ma da ya dago ya zauna misali yayi sujada iyayi da ya dago yana zama kawai Allahu akbar ya koma inda yayi akalla sakan uku ko minti uku to ita ma a zaman da yayi kafin ya koma yayi akalla sakan uku ko minti nawa ya ce to wannan wa minas sunna yana daga cikin sunnarwa sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu muna tare zuwa nan gabar sai ya ce su zama qariban minas sawa kusa da daidai qariban to ina ma'anan qariban minas sawa kenan idan yayi wancan uku to wannan in yayi biyu ai yayi kusa da daidai haka ne ko bai cika ukun ba da yayi kusa da me daidai in yayi biyar wannan yayi hudu biyar hudu ko hudu uku haka ya daidaita su Allah ya datar da mu sai malam yace gaba ta 79 wala yajuzu an yaqra alqur'ana fi ruku'i kuma bai halatta mai sallah ya karanta alqur'ani a halin ruku'i a wani yanayi a ruku'i wala yajuzu an yaqra alqur'ana fi ruku'i bai halasta ya karanta ƙur'ani a ruku'u wala fi sujudi aka kuma a cikin sujada kenan ba wurin karanta ƙur'ani ba ne ruku'i da me mun ji dai ga abin da ya ce zai faɗa a ruku'i nan ba ta nawa ma nan ba ta saba'in wa ya ƙulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim thalatha marratin nan ba ta nawa saba'in da bakwai muna tare mun ji abin da za a faɗa ba ƙur'ani ake karantawa ba na sujada zai zo insha Allah zuwa nan gurin akwai matsala sai malam ce al-i'tidalu ko al-i'tidalu min ar-ruku'i daidaituwa daga shi yin ruku'i din daidaituwa daidaituwa gaba ta 80 daidai thumma yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i sannan ya dago kashin bayansa ko gadan bayansa daga ruku'in ba ya miƙar da shi ya daidaitar da shi ba sannan sai ya dago shi daga ruku'in ya ce wa haza rukunun wannan rukuni ne wa haza rukunun wannan rukuni ne shi ma yana cikin sallar kenan yana cikin ruku'i na 81 amma mun fahimci dagowar ina zai dago bayan nasa daga ina daga ruku'in sai ya ce wa yaqulu fi athna'il i'tidali ko wa yaqulu fi athna'il i'tidali kuma zai fada a tsakiyar ɗagowar tsakiyar me ɗagowar me zai ce sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode masa sami Allahu liman hamidahu ya ce wa haza wajibun wannan wajibi lokacin da yake daidaituwan sai ya faɗi sami Allahu liman hamida gaba ta tamanin da biyu wa ya rufa'u ya daihi kuma zai ɗaga hannayensa wa ya rufa'u kuma zai ɗaga hannayensa inda li'tidali ko inda li'tidali a lokacin daidaituwar alal wujuhil mutaqaddima a bisa fuskokin da suka gabata na ɗaga me na ɗaga hannu mun gabata su ɗazu haka ne dagowa daga ruku'i kenan misali ina yana ruku'i haka ya taho da kabbara haka ne sami'a Allahu liman hamida zai taho da me daga hannu ko kuma me sami'a Allahu liman hamida bayan ya dago din sai yi me a bisa fuskokin da suka gabata na'am sannan kuma zai daga su ko dai daura da kafada ko daura da jayyid malam yace gaba ta 83 thumma yaqumu mu'tadilan mutma'innan thumma yaqumu mu'tadilan mutma'innan sannan kuma sai ya miƙe yana mai daidaituwa yana mai nutsuwa yana mai mai nutsuwa sallafa irin ta annabi irin ta annabi hatta ya khudha kullu 'azmin ma'akhadahu har kowane kashi ya kama gurinsa bi ma'ana ya dawo inda yake ya dawo lokacin da kai haka da hannunka wannan kasusuwan ya suke misali in kai haka ba su lankwashe ba amma lokacin da ka miƙar da hannunka sun yi me sun dawo lokacin da kake ruku'i wannan hannun suna yaya ai suna lankwashe amma lokacin da kuma bayanka da ko'ina ai sun caccanja gaɓoɓin kowane ƙashi ya canza amma lokacin da ka dawo ka daidaita ba kowane ƙashi zai dawo zai dawo inda yake zai dawo markarsa inda yake don Allah muna tare yanzu ƙashin haƙarƙarinka lokacin da ka tafi haka me yake faruwa nan ba sama yiwu ba haka haka ne lokacin da kake ɗagowa ba amma da ka daidaita ba kowane ƙashi zai dawo inda yake markarsa Allah ya sa muna tare me yake lusar da mu anan ba faka-faka ba no faka-faka a cikin sallah no faka-faka a cikin sallah nutsuwa ya dawo kowane kashi ya dawo inda yake Allah ya datar da mu zuwa ga yin haka sai ya ce mai gaba ta nawa ya ce wannan ɗin kuma rukuni ne shi ma kagan ba shi ba sallah kenan sai ya ce gaba ta 84 wa ya ƙolu fi hazal ƙiyami kuma a cikin wannan tsayuwar zai ce wa ya ƙulu fi hazal ƙiyami kuma a cikin wannan tsayuwar zai ce mai zai ce rabbana walakal hamdu rabbana walakal hamdu mun ce malam somari ya mana da littafin ko akwai gabobin da zaka ga akwai wasu lafuzan da bai kawo su a nan ba kamar da wancan satin mun samu zaka iya ce rabbana walakal hamdu ko rabbana ka cire wawun din he zama mai rabbana lakal hamdu ko ka ƙara da allahumma allahumma rabbana du ai zamu jo suna yi to du akwai lafazan da ba bayan wannan yace wa hadha wajibun wannan kuma wajibi ne ala kulli musallin akan kowane mai sallah an dauke wa mace ko namiji ala kulli musallin akan kowane mai sallah walau kana mu'tamman koda ya kasance mamuni walau kana mu'tamman koda ya kasance mamuni wanda ake ja kenan ko fa innahu wirdul qiyami domin wannan din fadin hakan shine wuridin tsayuwar wuridin tsayuwar zikiri kamar kace zikiri ne na me na wannan tsayuwar amma tasmi'u amma kuma wannan tasmi'in sami'a Allahu liman hamida din shi kuma wannan fawirdul i'tidali ko fawirdul i'tidali wirdi ne na wannan daidaituwa ba wajen daidaituwa ne yace za a ce sami'a Allahu liman hamida ba to shine at-tasmi' din anan yace to shi wannan at-tasmi' cewa sami'a Allahu liman hamida kaga wirdi ne zikiri ne na me na daidaituwa ka ce rabbana lakal hamdu kuma wuridi ne na me na tsayuwa don haka kowanne da wuridinsa in ka tsallake baka yi ba kaga baka yi wuridin tsayuwa ba in baka yi tasmi'i ba baka yi wuridin me ba wannan daidaituwar da kake kokarin yi ba gaban nan ta fito gaba ta 85 wa yusawwi baina hadhal qiyam kuma zai daidaita tsakanin wannan tsayuwar wannan tsayuwar wacce غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد ina tsayuwa ce ita yake ta fada kafin tafiya ruku'u a a ya tafi ruku'u haka ne sai me dago to dagowar da yayi wa yusawi baina hadal qiyam zai daidaita tsakanin wannan dagowar da yayi daga ruku'u wa me na'am war ruku'i da kuma shi ruku'in da yayi fi tuli a wajen tsaho fi tuli a wajen tsaho kama taqaddama kamar yadda ya gabata tashin hankali muna tare kuwa misali da yayi ruku'i sai yayi minti biyu da ya dago iya dagowa sai a wuce akalla shi ma ya minti nawa biyu kaga ya daidaita din kenan in dai da ya ɗago ya tsaya gwargwadon yadda ya ruku'i minti biyu da ya ɗago ma minti biyu kaga za mu ce mai sauwa baina qiyamihi wa ruku'ihi amma idan yana ɗagowa ya tafi za mu ce lam yusawwi bai daidaita ba haka ne akwai buƙatar mu gyara fa dama muna sa karatunmu don wani ne don mu mai Allah ya ba mu ikon gyarawa wannan sai ka je masallatan jiji ko wani lokacin ka ga yadda abubuwan yake ko yanayi na tafiya wallahi tallahi akwai abun tausayi abun kuka dan abun ba na dariya bane na kuka ne za ga mutun ya tafi ruku'i fa sai ga dagowar ma da ta bata man lokaci wallahi sai ayi tazarce kawai daga ruku'in kawai an tafi sujada to wannan sallar kuma a wurinka musulmi baka da abin da ya fita buƙatar ka tsaya ka bi ta daki-daki ka koye ta babu wani abu da ya kamata ka tsaya ka kware a kai kamar ita wannan sallar me tsakanin musulmi da kafiri na duk wanda ya bata fa tsakanin musulmi da shirka fa tsakanin musulmi da kafirci to menene farkon abin da za a yi wa musulmi hisabi a kansa a kiyama farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da shi a kansa sallah in aka samu ta yi kyau to alamu ne na cewar dai a duniya ka tsaya ka inganta sallar ka ta yi kyau alamu ne na sauran ayyukan ma insha Allah za ka tsallake amma idan wannan sallar ka yi ta bururu to an gano sauran ibadar kama bururu ka yi ta in sallar nan faka-faka ka yi ta yi faka-faka to an gano sauran ayyukan ibada ma faka-faka ka musu kaga da kura a ciki Allah ya tsare mu ya ba mu ikon gyarawa mun samu ruku'i mun dago daga ruku'i za mu daidaita akalla tsawon da muka yi daga ruku'i da kuma mai sujada haka ne ya shafinku yake tafiya ni na gaba ta bakwai a sujudu ya kawo namba na 86 da 87 zuwa a ƙarshen shafin eh a jere ke na'am namba har 90 a shafin yake a ni 86 da 7 su ya kawo a ƙarshen shafin da ya ce sujada gaba ta bakwai a littafin sai ce namba ta 86 summa ya ƙolo sannan sai ce allahu akbar kwanaki mun yi bayani ba a ja ko allahu akbar wajen kiran sallah ne ake wannan jan haka ne amma a sallah ba a wannan allahu akbar sannan akbar babu allahu akbar zero katon zero amma Allahu akbar abinda ake nema kenan ba a jan su sannan yace yin wannan kabbaran fa an so ne wujuban haka ya kawo gaban a matsayin wajibi gaba ta 77 sai ce wa yarfa'u yadayhi ahyanan kuma wani lokacin yana daga hannayensa a ina ne ba ya gama ruku'u ba zai tafi ina to wani lokacin yakan daga hannayensa ma zai tafi ruku'u da ku ga wasu suna yi a sallah haka ne wani lokacin wani lokacin yakan daga hannayen nasa wani lokacin ya ce Allahu akbar sai ya tafi sujada shine karshen shafi na ne za mu tashi kuma akan gaba ne al-khururu ala al-yadayn Na'am. Kuna nan a farkon shafin, a cikin shafin? A tsakiya? Mu je zuwa ƙarshen naku. Ya ce, sun kuyowa, gangarowa a kan hannaye, yayin da mutum da ya sujada, tafiya sujada alal ya daini a kan hannaye biyu. Muna tare? Gaba ta 88. thumma yakhirru ila sujudi sannan sai ya gangaro zuwa yin sujada ba yayi kabbarar ba wani lokacin ya daga hannu ma ba sai ya gangaro zuwa yin sujada ko ya sunkuyo zuwa yin sujada ala yadaihi akan hannayensa akan yad'uhuma yana sanya su ko ya sanya su qabla rukbatayhi kafin gwiwowinsa kafin me kamar yaya muna tare Allah ya sa kuwa ya kallon ina so kuma tafi tare ne kar a bar wani ya yi kabbara da ya dago daga rukui ya daidaita tsawon dare sai ya kabbara wani lokacin ma ya daga hannu haka ne kuma to sai ya tafi zuwa sujada ya ce wani ya za'uhu ma qabla ya khirru ila sujudi haka ne ala yadaihi akan hannayensa yad'uhuma yana sanya su qabla madha kenan idan yazo haka Allahu akbar inda ya tafi Allahu akbar wanne ne fara zuwa yanzu gwiwa shi kuma mallan yace qabla rukbatihi me da fara tafiya kamar haka kenan Allahu akbar inda ya tafi su ne da su fara tafiya kafin me gwiwoyinsa Allah ya ba malam albarka Allah ka haske kabarin malam amma akwai fahimtar sabanin haka fa kuma duk sabanin guda biyun akan hadisi ɗaya ne na Wa'il ibn Hujr eh akan hadisi guda ɗaya ne sai suka samu bambancin fahimta kamar da normal yana faruwa yanzu da mu karanta abin anan yadda na fahimce shi daban yadda wancan da ya fahimta da wancan kowa ya taya masa fahimta daban ko baya faruwa a zo a ce ai jiya gwamna ya yi magana ko shugaban ƙasa ya magana sai ka ji wancan ya ce kaza ya ce wancan ya ce a'a kaza ya ce kuma magana tasa guda ɗaya amma san bambancin mai fahimtar maganar ya ce to ya sanya hannayensa kafin gwiwarsa mala ya ce bi haza amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni kaga wani abun dadi fa mallan ka kama sunnar annabi fa ba abun da ya kai ta dadi a rayuwa eh ba ma samun nutsuwa a cikin karatun ayi a ce maka annabi ayi annabi ayi annabi in ba sunna muka rike ba sai mu fara daga farko har gama ba mu kira annabin ba haka ne da idan mu ta bayanin a ganin mu haka da ayi a ganin mu haka da ayi to yanzu da idan mu ta aiki da hankali ba muna ga yanzu idan an zo ruku'i to mu sa hannayen mu shimfida su ne akan gwiwa ko kuma mu danki ai da a ganin mu da mu ta yi yanzu jama'a ya kuke ga ya kamata ayi mu danke ko mu bude a in a ra'ayin mu ne ba jeho mana dami ba wasu su ce hemu ga wanda suka fi wanda suka ce a buɗe hannayen ko wanda suka ce a damƙe sai su fi yawa hemu ji to mu damƙe amma sunna ce na annabi ake nema annabi ya ce buɗe hannayen ake akan gwiwa don Allah an fahimci haka in a ganinmu ne in aka sake sunnar annabi sai mu zo to tsakanin damatsansa da gefensa nan mu matse su ko mu buɗe jama'a kuna ga idan aka matse ko aka bude wanne ne laifi wasu su ga sun suka matse fa yafi musu dadi dama ta yi lokacin sanyin nan in suka matse kamar me an dan yi maganin sanye su ce ta yi duma mafiya yawa su ce a matse sai mu ji eh to a matse din to ba mu san kuma tunda a ganin mu bane in lokacin zafi ya zo ina yanzu mun yi amfani da lokacin sanyi ne mun ce aka matse an dan ƙara maganin sanyi to kuma lokacin zafi ayyaya ita haka aka sunna annabi yake in kai kwakwalwarka ta baka to gaba sai kaga sabanin haka sai ka zo ka warware Allah ya sa muna tare amma ya kawo yace manzon Allah haka manzon Allah yake haka yake bi hadha amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa thabitu anhu kuma shi ne tabbataccen lamari daga gare shi shi ne abin da ya tabbata anhu daga gare shi daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne abin da ya tabbata daga manzon Allah min fi'ilihi na aikinsa sallallahu alaihi wasallam wana ha'ani tashabbuhi kuma ya yi hani game da kamanceceniya kamanceceniya bi burukil ba'ir da durƙuso irin na raƙumi bi buruki maza alba'ir game da durƙuso na raƙumi muna tare kuwa ɗazu na ce do akan hadisi ɗaya suke magana na hadisin wa'il ya ce wa huwa shi ne shi durƙuso na raƙumin kenan innama ya khirru ala rukbataihi ya ce abin sani shi yana durƙusowa ne a kan gwiwowinsa shi raƙumi in ji malam ko allataini waɗanda waɗannan gwiwowin nasa waɗanda huma fi muqaddimataihi suke ina kafafuwansa na baya suke gabansa fi muqaddimataihi suke gabansa Allah ya sa muna tare muqaddima ba abin da yake farkon abu ba to ya ce shi innama ya khirru ala rukubataihi abin sani shi raƙumi yana tafiya sujada ne akan gwiwowinsa waɗannan gwiwowin nasa allataini waɗannan guda biyun da huma su biyun suke alama za muqaddimataihi fi muqaddimataihi suke cikin hannayensa na gaba kafafunsa na gaba kun bayanci gaban nan kuwa ya ce shi raƙumi gwiwowinsa suna kan ƙafafuwansa na gaba ne ka kalli zubin gwiwar raƙumi ka kalli ƙafarsa ta gaba ya ka kalli ta gaba a ina tsarin gwiwa yake ƙafafun baya ko ta gaba shi ne mala yake fitar da wannan bayanin hadisin manzon Allah ne ya ce idan ɗayanku zai yi sujada to fala ya buruk kama ya burukul ba'i kar ya durƙusa yayin tafiya sujadansa kamar yadda raƙumi yake yi to anan sai malamai suka sha aka samu bambancin fahimta din sai su suka ce oke shi fa raƙumi ai da wannan na gaban su a matsayin hannu yake don haka kaga in zai tafi yana fara sa su ne kai kuma sai ka yi saɓanin nasa sai ka fara sami gwiwowinka an fahimci abin wasu suka ce saɓanin nasa da aka yi ya ce fala ya buruk kama ya burukul ba'il wal ya da'a rukubataihi ƙobla sai suka ce oke yana nufin ya sanya gwiwowinsa kafin hannayensa kuma sai aka ce a'a ba haka ake nufi ba ana nufin ya sanya hannayensa ne kafin gwiwowinsa saboda shi raƙumi gwiwowinsa a ƙafafunsa na gaba suke don haka idan ya yi haka kai sai ka yi saɓanin haka don haka shi wannan kafafuwansa na gaba a matsayin gwiwowi suke tunda ya fara da gwiwowi ne kai kuma kai sabanin nasa ka tafi da me ka tafi da hannaye Allah ya datar da mu wannan fa duk inda kaje da ka samu irin wannan sabanin ko satellite kake kallo zaka ga masu sallan wasu suna tafiya da me da gwiwai da suka yi wannan fahimtar wanda suka dauki wannan fahimtar ta malam kuma zaka ga suna tafiya da me da hannaye wallahu a'lam mu da wanne damu tafi alaikun musulam wajen tafiya su judan nan ai mun gama kabbara kafin aka taho nan ko? ayi tun daga kan kabbarar harama aka mana wannan aka hutar da mu duk an ba mu fuska har guda uku nan duk wanda kaga mutun yayi yana kan daidai ko akwai matsala malam yace bi hadha amara rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa huwa thabit anhu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa naha 'ani tashabbuh bi burukil ba'ir yayi hani game da kamanceceniya wajen durkusar raqumi وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه shi yana durƙusawa ne akan gwiwowin sannan da suke kafafunsa na gaba mala ce fa'iza sajada idan ya yi sujuda ɗin wahuwa rukunin kuma rukuni ne menene rukuni ne irtamada ala kaffaihi yakan dogara akan tafukan hannunsa yakan dogara akan wa yabsutuhuma yace ko wabasatuhuma wabasatuhuma kuma ya shimfida su ya dogara akan tafukan hannayen nasa kuma yayi me ya shimfida su muna kallo nan gurin gashi ya tafi sujada haka ne yace idan ya tafi yana dogara akan me tafukan hannayen nasa ya kafa su sannan kuma mi mun kalla ya shimfiɗa su shimfiɗa su yake yi ya shimfiɗa su a ƙasa ya yi mai kenan misali haka idan ya haka mai ya yi caka su ya yi wannan ba shimfiɗa su ya yi ba kuma wallahi na kwatanta ne saboda na taɓa gani kai baka taɓa gani ba ko yana faruwa eh ya caka su yayi wannan kai ka ce ya fito daga kafin madaki eh kawai ya caka su okay mafi in mutum yayi wanka in sallah ya tai shot sai ya coka hannayen Allah ya sa su zo nan gisu koyi sallah ina ga dole irin daga can ya fito amma anan banin gidi haka ne kai anan ka gani amma ko da kaje can ne sallah da ku ce bauchi ne kuka yi juma'a ta kama ku a kafi eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anan gi zuwa suka yi zuwa suka yi a dan ningi haba dan ningi kana ninji kai sallah ka zo sujada wai ka tsaka yatsun wai saboda ka tsaka su wai saboda kai wanka da duma tayi short a gaban wa kake a gaban Allah ka tsaya wani gaye kana tsoron wai ya salamu Allah ya ganar da mu malam yace na gaba ta 90 wa yadhummu asabi'ahuma kuma ya damƙe yan yatsun nasu ina damƙewa ya haɗe su kalli haɗewa ba damƙewa ba yayi me ya haɗe su in muka ce damƙewa kaga dai haka kenan a'a ya haɗe su shi anan ya shimfiɗa wa basatahuma ya shimfiɗa su kuma yayi me mukalla idan nayi haka yayu zagin ƙasar da aka yi a'a haɗewa shine ka haɗe su idan na warware su haka to kaga na warware kenan sabanin me a ruku'i wajen rike gwiwa wajen rike gwiwa ai haka aka ce wa yufarriju ya bubbuda su ya warware su amma anan fa wa yadhummu asabi'ahuma an yatsin hannayen asabi'ahuma yani an yatsin hannayen ya hade su eh a sujada ba warware su ake ba Allah ya samu na tare gaba ta 90 muna yi kana sallah kana turo gabobin shikenan ka wuce gurin ta 91 wayuwajjihuhuma ila alqibla idan ya hade sun gashi idan nayi haka da ku ce fa na zauna da mutanen ne ko na je kafin ne ko na je baucin ne oho idan nazo nayi haka na farko idan na baje su na saba haka ne amma idan nayi haka na shimfida su wabasatahuma ta shiga haka ne wa ya gummu asabi'ahuma sai ya hade su idan nayi haka na hade to idan nayi haka din na hade su amma sai nayi haka ɗaya sai ta yi gabar ko ta bi dama ɗaya ta bi hagun yaya kaga da sauran aiki kaga na ma raba kansu kenan amma sai yayi me wayuwajjihuhuma ila alqiblati ya fuskanci alqibla da su kenan kaga kuskure ne ba ga wani bayan cakawan yayi ma kuma sai su kalli ina wasu su yi dama gabar kudu da arewa ko sai su yi kudu da arewa to ko dan haɗe sun kai ka shimfiɗa sun su kalli ina idan na yi haka sallah na na yi daidai na yi idan na yi haka ba su ma kaga na yi haka na shigo da su wannan da ta biyo hagun wannan da ta biyo za su yi crossing kenan an ci gaba da tafiya a'a wai wajjihuhuma ilal qiblati su kalli alqibla in ya kai karshen shafin nake so mu daidaita da nan muna tare an kai karshe wa yaj'alu kaffayhi hadwa mankibaihi idan yazo sujada kai zamu tashi akan sujadan nan haka ne yanzu ne mun gano a sujada shimfida hannun ake ba warware su ake ba hade su ake a shimfida su a ƙasa kuma su kalli ina su kalli alƙibla muna tare gaba ta nawa 91 mun samu mara'ai sai mu tsaya a nan sai mu tashi waye ja'alu kaffaihi hazwa mankibaihi mankibaihi darasi na nawa na takwas akwai matsala na tara eh ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا haka ne addu'a ne kuma ya halatta manzon Allah ma ya ce wuri ne da ake tsammanin amsa addu'a lokacin da kake sujada bawa na kusa da ubangijinsa kuma ba farkon aya kaji ba ma farkon aya ba ce ahalin sunna muna da formula idan muke aiki da ita ko ba ma kora abinda mutum ya shigo mana da shi ba mu san shi ba sai dai mu nemi dalili ko me dalilin wai